إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل والإخلاص في جميع الأقوال والأعمال قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال أيضا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا قال ابن كثير عليه رحمة الله لم يقل أكثر عملا بل أحسن عملا ولا يكون العمل حسنا حتى يكون خالصا لله تعالى على شريعة رسول الله فمتى فقد العمل واحدا من هذين الشرطين حبط وبطل عمله لكن عباد الله ما هو هذا الإخلاص الذي هو آكد شروط قبول الأعمال وما فوائده للعبد المسلم في الآجل والعاجل معا الإخلاص أيها المسلم هو أن تكون نيتك لله لا تريد غير الله لا سمعة ولا رياء ولا رفعة عند أحد ولا تزلفا ولا تترقب من الناس مدحا ولا تخشى منهم قدحا فإن أبى العبد إلا ذلك رد الله عليه عمله كما في الحديث القدسي قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه أيها المسلمون إن لإخلاص العمل لله تعالى فوائد كثيرة في الدنيا والآخرة فمن ذلك أولا أنه يكثر العمل القليل ومن أمثلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة قال ابن المبارك رحمه الله رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية يقول ابن القيم رحمه الله والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان ثانيا أنه يقلب المباحات إلى العبادات وينال بها عالي الدرجات لذلك يقول أحد السلف الصالح إني لأستحب إني لأستحب أن يكون لي نية في كل شيء حتى في أكلي ونومي ودخولي الخلاء ثالثا التخلص من كيد الشيطان وتسلطه قال الله تعالى إخبارا عما قاله إبليس لما طلب أن ينزره رب العالمين إلا عبادك منهم المخلصين فاستثنى إبليس أهل الإخلاص جعلني الله وإياكم منهم رابعا عباد الله أنه من أسباب إجابة الدعاء والدليل على ذلك حديث الثلاثة الذين حبستهم صخرة ففرج الله همهم وقد كان يقول كل واحد منهم اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه خالصا أن الإخلاص أفضل من العمل فعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر لذلك قال العلماء النية أبلغ من العمل سادسا أنه سبب لزوال الهموم والكروب فعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له أيها المسلمون أيها المسلمون إن الرياء يفسد الطاعة ويحبط الثواب كما جاء في الحديث أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ القرآن والمجاهد والمتصدق بماله الذين لم تكن أعمالهم خالصة لله وإنما فعلوا ذلك ليقال فلان قارئ وفلان شجاع وفلان متصدق والرياء عباد الله من أقبح صفات أهل النفاق قال الله تعالى عنهم يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا والنبي صلى الله عليه وسلم خافه على أمته وحذرهم منه فقال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك الخفي يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجال إليه فاخشى أيها المسلم فاخشى أيها المسلم على أعمالك من الخسران فالرياء يحبط العمل وإرادة الدنيا وثناء الخلق متوعد فاعله بدخول النار قال الله سبحانه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا اللهم اجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله amma ba'du yan uwa masu girma ina ma kaina da gaba ɗayan mu wasiya da jin tsoron Allah maɗaukakin sarki da ƙoƙarin yin ikhlasi a cikin ayyukanmu da magungunanmu Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din ba a umurci 'yan adam ba da komai face su bauta ma Allah suna masu ikhlasi a cikin addininsu su haka kuma yake cewa inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala mun kawata ƙasa mun sa mata kawa a kanta mun bijiro ma 'yan adam abun jin daɗi a duniya ba don komai ba sai don mu ga wane ne daga cikinsu zai kyautata aiki ashe zamanmu na duniya jarabtawa ce daga allah allah ya ga wa zai yi aiki mai kyau a cikinmu al'imam ibn kathir alaihi rahmatullah yake cewa a cikin tafsirinsa yake cewa idan ka lura a nan allah bai ce ba wanda ya yi aiki mai yawa sai ya ce ahsanu amala wanda ya yi aiki mai kyau to ya ne aiki mai kyau yake sai ce wala ya kunu la'amalu hasanan illa idha kana khalisan lillahi ala shari'ati rasulillah ya ce aiki ba zai taɓa kasancewa mai kyau ba sai da sharuɗa guda biyu shine a yi ikhlasi a cikin aikin sannan kuma a yi koyi da yadda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya karantar a duk lokacin da aiki aka rasa waɗannan abubuwan guda biyu al-ikhlasu wal mutaba'a ikhlasi da yi da yadda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya karantar to wannan aikin yana zamantowa banza mai yiwa marmakon wajen geno meke da suna wajen neman kiba a tono rama domin lokacin da ka yi aiki babu waɗannan sharuɗan guda biyu ko ya kasance aikin ba a son sa ko kuma ya kasance ka samu zunubi ma kuma kayi aiki tabbas wannan ku hasara ce mutum yana aiki don ya samu lada amma kuma sai ya koma da zunubi me ke jawo wannan daga cikinsu shine rishin ikhlasi to menene ake ce ma ikhlasi menene mahimmancin ikhlasi a duniyar musulmi da kuma lahirarsa wannan shi zai kawo mu ga taken hudubar mu al-ikhlasu wa fawaiduhu ikhlasi da kuma fa'idodinsa ‘yan uwa masu girma abinda ake ce ma ikhlasi shine an takuna niyyatuka lillah shine niyyarka ta kasance dan Allah ma'ana duk abinda za ka yi ka yi dan Allah ba dan wani ya gani ba ko kuma ba dan wani ya jiya ba ba dan a yabe ka ba ko kuma ba dan a kushe ka ba duk abin da za ka yi ka yi dan Allah wannan shi ake ce ma ikhlasi duk abin da za ka yi ka tambayi zuciyarka za ka yi wannan aikin dan Allah za ka yi ko dan a yabe ka za ka yi idan kun muka ce ibada ana nuhin yi da bari dukkanin shi ibada ne za ka yi sallah tambayi zuciyarka dan wa za ka yi sallah za ka yi sadaka tambayi zuciyarka dan wa za ka yi sadaka dan Allah to yi sadakar ka so ka yi sadaka sai ka shaye hannu don tsoron kai kada a ce riye ce nake yi kana wa'azi sai kana sa kamera ana ɗoka sai ka ce kai bari in bar sa kamera na ana ɗoka don kan mutane su ce a ina sa kamera ne don a ce don a san ne a duniya da sauransu idan ka bar wannan don saboda kada mutane su ce riye ce kake yi shi ma riye kai al-imam al-hasan yake da suna ibn mubarak yana da wani kauli yake cewa فعل الطاعة من أجل الناس شرك وتركها من أجل الناس رياء كي وانا أيكن الخير دم متاني شركاني كبر وانا أيكن الخير دم قدن أتي مكريتي كي شما شركاني ده هكا دو أبن دا كي kada ka damu da sukar masu suka duk abin da kake yi kada ka damu da yabon masu yabo kai dai ka sa a gaban kawaye shine Allah madaukakin sarki yan uwa masu girma wannan shi ake ce ma ikhlasi duk abin da za ka yi ka yi dan Allah ikhlasi yana da fa'idodi a duniyar mutum da lahirarsa daga cikin fa'idodinsa wanda muka zano na farko shine annahu yukaththiru al'amal al-qalil dalilin ikhlasi aiki ɗan kaɗan sai Allah ya yawaita wannan aikin ya zo a hadisin da muka karanta wani mutum ne yake tafi akan hanya sai ya sai ya ga wani icce ko kuma wata ƙaya tana cuta ma mutane mutane suna bi tana kartar su sai ya sa ice ya sa gatari ya katse wannan icen ya katse wannan kaya don ta bar cuta ma mutane manzo Allah ya ce dalilin wannan Allah ya shigar da shi aljanna dan me yasa dan yayi wannan aikin da ikhlasi yayi wannan aikin dan Allah ba wai dan a ce yayi ba haka manzo Allah yake ba mu labarin wata karuwa daga cikin karuwan banu Isra'il ta ji kishirwa sai ta shiga rijiya ta ɗebo ruwa ta sha ta hutu daga rijiyar za ta tahiyar ta sai ta ga wani kare shi ma yana shasheka ta kishirwa yake ji ta shiga a cikin rijiyar nan ta ƙara ɗebo ruwa duk da wahalar da ke da kwai ta ba wannan karan babu mai ganinta babu ko shakka akan cewa wannan matar ta yi abun ne dan wa dan Allah dalilin wannan Allah madaukakin sarki ya yi mata zunubanta da ta yi na karuwanci shi yasa mai yake da suna al-Imam Ibn Mubarak yake cewa rubba amalin qalilin tu'azzimuhu sadaq tu'azzimuhu niyya mai yiwa ka ga aiki ɗan kaɗan wanda bai taka kara ya karya ba a gaban idon mutane amma dalilin ikhlasin mutum dalilin niyyar mutum sai Allah ya girmama wannan aikin ashe wannan shi ke karantar da mu kada mu raina aikin alkhairi komi karantarsa ba mu san wanne zai yi dalilin shigar mu ba aljanna yan uwa masu girma al-imam ibn al-qayyim yana da wani baiti shahararre wanda yake nuna muna mahimmancin ikhlasi yake cewa wallahu la yarda bi kasrati fi'lina lakin bi ahsanihi ma'al imani ya ce wai Allah ba yawan ibadar mu yake so ba a abin da yake so ka yi ibadar mai kyau ita yake so wuridi za ka yi nafila za ka yi ko da raka'a uku ka yi ko da raka'a guda ka yi in dai ka yi ta da kyau to ta yi raka'a dubun da za a yi ba a yi ta da kyawu ba yan uwa masu girma daga cikin muhimmancin ikhlasi annahu yuqallibul mubahati ila ibadat ikhlasi yana sa abin da asali ba za a baka lada ba in ka yi sa a baka lada akwai ɗaya daga cikin ƙaulin magabata yake cewa inni la astahibbu an yakuna li niyyatun fi kulli shay'in yace ni duk abin da nake yi a duniya ina sa niyya ina yi da ikhlasi yace hatta fi akli wa nawmi wa dukhuli khala yace hatta abinci in zanci ina niyya habban daki zan shiga ina niyya yace in kwana ma zan yi ina niyya domin wannan niyya ita za ta sa abin da ba ibada bai zamanto ibada bil misali yattadhi al maqal ya ce cin abinci za ka ci abinci ka sa niyya zan ci wannan abincin ne da niyyar in ji ƙarhin bautar Allah maɗaukakin sarki to cin abincin ne ya zamanto ibada za ka yi kwana sai ka kwanta da niyyar ka ji ƙarhin tashi ka yi ƙiyamun laili ko ka ji ƙarhin tashi ka yi sallar asuba to wannan kwanar ibada kake yi dalilin mi dalilin niyyar da ka yi ashe idan ka sa ikhlasi rayuwarka gaba ɗaya za ta iya kasancewa ibada ƴan uwa masu girma daga cikin muhimmancin ikhlasi shine at-takhallusu min kaidi shaitan ikhlasi yana sa ka tserata daga kaidi da makirci na shaidan lokacin da shaidan Allah ya kori wusa daga aljanna sai ce la'ughwiyannahum ajma'in zan batar da su gaba ɗayansu ma'ana 'yan adam zan batar da su gaba ɗaya amma da ƙarshe sai ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasin sai ya istisna ya yi togaciya ya ce sai dai bayunka masu ikhlasi su wannan su kaɗai ne ba zan iya batar da su ba ashe duk lokacin da kake ikhlasi a cikin ayyukanka gaba ɗaya to ka tsirata daga makirci na shaidan yan uwa masu girma daga cikin mahimmanci da fa'idodi na ikhlasi shine annahu min asbabi ijabati du'a ikhlasi yana ɗaya daga cikin sabba na karɓar addu'a idan muka ɗauki labarin da manzon Allah ya bamu na mutane guda uku da suka je a cikin balaguro suna a cikin daji dare sai suka shiga wani kogo suka kwanta ko da suke tashi sai suka isko wani katon dutse ya tare hanyar da za su hitowa kenan ba su iya huta daga cikin wannan kogon yanzu sai suka fara addu'a suna roƙon Allah kowanne daga cikinsu addu'ar da yake sai ya ga wani aikin alkhairi da yayi sai ce ya ya Allah in kuntu fa'altu hadha ibtigha'a wajhika fafarrij anna ma nahnu fi kowanne in yi addu'a sai ce ya Allah in nayi wannan aikin alkhairin dan kai ba dan kowa ba ya Allah ka buɗe muna hanya mu huta ma'ana ka kama na ɗauki a cikin matsalar da muke a ciki dalilin wannan dalilin ikhlasin nasu tawassuli da suka yi da wasu ayyukan alkhairi wanda suka yi dan Allah Allah madaukakin sarki ya bude musu wannan koho wannan dutsin suka samu suka huto ashe idan kana ikhlasi to addu'inka za su kasance karbabbi da yardar Allah daga cikin muhimmancin ikhlasi annahu afdalu min al'amal ikhlasi ya mahi aiki ma'ana duk ibadar da zaka yi a duniya ta kumshi ayyuka guda biyu sallah zaka yi ta kumshi ayyuka guda biyu akwai me yake da suna aiki na zuciya sannan akwai aiki na gaban jiki aiki na zuciya shine niyya shine ikhlasi wannan duka wanda zaka yi wannan aktikin da zaka yi motsawar da zaka yi shine aiki na gabobin jiki to mafi mahimmancin abu daga cikin su shine niyya domin niyya dalilin ta yakan sa ko baka yi aikin ba ma Allah ya baka lada shi yasa malamai suke cewa an-niyyatu ablahu min al-amali niyya ta hima aiki mahimmanci yana daga cikin hadisi wanda zai nuna mana wannan wata rana an dawo daga yakin tabuk yakin da aka sha wahala an tinkaro madina sai manzon Allah ya kalli me yake da suna garin madina daga nesa yace inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa sharakukum fil ajri a madina akwai wasu mutane wanda ba su je wajen yakin ba amma babu wani tudu da wani kororo da za ku shiga babu wata wahala da za ku sha face suna tare da ku a wajen lada duk lada da kuka samu sun samu sai sahabbai suka yi mamaki wa hum bil madinati ya rasulullah alhali suna madina ba su je yakin ba sai manzo Allah ya ce na'am eh duk da haka habasahumul uzru sun yi niyyar tahiya uzuri ne ya hana musu su je dalilin niyyar nan da suka yi dalilin ikhlasin nan da suka yi Allah ya ne Allah madaukakin sarki ya ba su ladar kamar sun yi dan haka yan uwa mu kyautata niyoyin mu yan uwa abu na ƙarshe daga cikin mahimmancin niyya annahu sababun li zawalil humumi wal kurub kyautata niyya ikhlasi dalili ne da yake jawo yaye damuwa hadisin da muka karanta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man kanat ad-dunya hamma ja'ala Allahu faqrahu baina ainihi duk wanda ya kasance shi duk abin da yake duniya don duniya yake yi ba dan Allah ba to Allah maɗaukakin sarki zai tattara talaucin sai ya zube masa a gabansa wa farraka alaihi shamlahu sannan zai tarwatsa masa al'amurra yana samun kuɗin yana samun duniyar amma kuma kullum kuma matsaloli ƙaruwa suke yi sai ce walam ya tihi minar duniya illa ma kuddira lah sannan kuma ba zai zo masa a duniya ba sai abin da dama Allah ya kaddara zai same sa ma'ana duk wanda ya kasance shi abin da yake duniya dan duniya yake ba dan Allah ba to wannan zai ƙara tarwatsa masa al'amurra sai manzo Allah ya faɗi kishiyar ya ce wa man kanatil akhiratu hamma ja'ala Allahu ginahu fi kalbi duk wanda ya kasance duk abin da yake yi dan Allah yake yi to Allah zai sanya masa wadata a cikin zuciyarsa wa jama'a alaihi shamlahu sannan kuma zai tattara masa al'amurra da ya shiga matsala kai tsaye sai Allah ya kawo masa dauki da ya shiga matsala sai Allah ya kawo masa dauki sai ya ce wa atathu dunya wa hiya ragima sannan duniya za ta zo masa taso ba ta so ba ma'ana daga cikin sunnar Allah shine wanda ya guji duniyan to shi Allah yake kawo ma duniyar ma'ana duk wanda ya ikhlasi dalilin ikhlasin nan nasa Allah madaukakin sarki zai ɗaukaka sa ta inda baya tsammani a cikin da'awa ne a cikin aikin sa ne yake a cikin ibadar sa ne yake dalilin wannan ikhlasin Allah zai ɗaukaka sa imma a duniya ko a lahira muna fatan Allah ya arzuta mu da ikhlasi yan uwa masu girma da ƙarshe ina mana jan kunnai da munisanci riya munisanci riya munisanci yi don mutane su gani munisanci yi don mutane su yaba ko don mutane su ci domin wannan yana jawo hasara a ranar tashin alkiyama yana lalata ayyukan mutum gaba ɗaya wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin mutane guda uku awwalu man tusa'aru bihimun nara yawmal qiyamah farkon waɗanda za a fara hura wuta da su manzo Allah ya ce mutane guda uku ne nau'in mutane guda uku na farko wanda Allah ya bashi ilimi na alkur'ani yana karatun kur'anin dan mutane su ji su yaba na biyu wanda Allah ya ba ƙarhi yana jihadi a cikin aikin yana yana taimakon addinin Allah sai kasance yana yi ne dan a yaba sa na uku wanda Allah ya ba dukiya sai kasance yana yana sadaka da dukiyar dan saboda a ce yana yi dukkanin wa'annan guda ukun dalilin halakar su shine mi shine yi dan rishin yi dan Allah ma'ana yi yi dan mutane su gani ma'ana yi da riya ko kuma rishin ikhlasi da haka mu kyautata niyoyin mu mu san da cewa riya ita ce siffa mafi muni daga cikin siffofin munafukai duk wanda yake riya yana daga yana dai daga cikin siffa ta munafukai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yura'una an-nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila duk abin da suke suna yi dan a gani ba sa ambaton Allah ba sa tuna Allah sai yan kaɗan mana a cikin ibadar su kaɗan ne suke tunawa da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wataran ya isko sahabbai suna hirar dajjal suna bayanin bala'in dajjal masihur dajjal da meke da suna jarabtawa da Allah zai ma mutane da shi sai manzo Allah ya ce musu ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min al-masih dajjal kuna so in ba ku labarin abinda na hiji muku tsoro hiyama da dajjal suka ce bala ya rasulullah eh ya ma'aikin Allah sai manzo Allah ya ce musu ashirkul khafi ita ce boyayyar shirka me ma'anan boyayyar shirka ma'ana shine mutum yana cikin ibada dalilin ya ga wasu sun zo suna gani sai ya gyara ibadarsa ma'ana a takaice da riya yi don mutane su gani ko kuma yi don mutane su yaba ko kuma barin wata ibada don gudun a ce riye ce kake yi dajjal kinda manzo Allah yake cewa ma min nabiyin illa hazzara ummatahu dajjal dajjal kinda manzo Allah yake cewa babu wani annabi face ya gargadi al'ummarsa daga masihur dajjal amma shine manzo Allah yake cewa ba komai bane idan aka kwatanta shi da musiha ta riya domin riya ibnu mas'ud ya siffanta ta da cewa tana ɓoyewa kamar yadda sawu na tururuwa yake ɓoyewa da take tahiya a ban dutse baki a cikin bakin duhu yadda tururuwa za ta yi tahiya a cikin duhu akan dutse baki da wuya za a iya ganin sawunta ya ce haka riya take ɓoyewa shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa babu abun da ya yi mini wahala kamar ikhlasi kamar kula da niyyata domin abu ne mai wahala don haka babban makami uwa masu girma duk abun da za mu yi mu tsaya mu tambayi zuciyoyinmu don wa za mu yi don Allah in don Allah ne to mu yi kada mu ji tsoron sukar mai suka kada ya ruɗe mu yabon mai yabo Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ka ce ma al'ummarka ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake son ya haɗu da allah lami lahiya lau to na farko falyamal amalan saliha ya yi aikin ƙwarai wala yushriku bi ibadati rabbihi ahada sannan kada ya haɗa allah maɗaukakin sarki da komai a cikin bautarsa ma'ana kada ya shirka da allah kada ya yi riya muna fatan allah ya wanke mu na zuciyoyinmu ya sa mu mu kasance ayyukanmu gaba ɗai don neman yardansa ne ba don neman yardan mutane ba ko don gudun sukar mutane allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم طهر قلوبنا من الرياء والسمعة والنفاق اللهم طهر قلوبنا من الرياء والسمعة والنفاق اللهم طهر قلوبنا من الرياء والسمعة والنفاق اللهم إنا نسألك الإخلاص في جميع الأعمال يا أرحم الراحمين برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أنزل الأمن في دولتنا اللهم أنزل الأمن في دولتنا اللهم أنزل الأمن في دولتنا ووفق أمراءنا لما تحب وترضى ووفق أمراءنا لما تحب وترضى وانصر جنودنا وانصر جنودنا وانصر إخواننا في فلسطين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله